الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الخميس ɗaya ga watan jimadar ula jiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1447 wanda ya muwafaka da 23 ga watan goma shekara ta 2025 miladiyya ci gaba da karatu na alfiƙihul maliki a wannan littafi mai albarka mai suna al-muqaddimatul izziya lil jama'atul azhariya ta abul hasan ashazili yu rahimahullahu ta'ala ko ashazili yu rahimahullahu ta'ala idan ba manta ba wannan shine darasinmu na 25 cikin karatuttukan wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata hawa yau muna nan cikin bayani game da wato shafa akan huffi to kamar yadda ya gabata cewa shafa akan hufi akwai sharuɗa guda goma sharaɗi biyar suna da alaƙa da shi hufi ɗin da su ne aka gabatar da bayanai a kansu biyar kuma waɗanda za a ambata yau su kuma suna da alaƙa da shi mai shafa ɗin wato makallafi kenan duk da shi ya ambaci takwas to amma da ya zo ga na shida sai ya dunkule a ragowar biyun to shi ne mala ya ce assadisu sharaɗi na shida daga cikin sharuɗin shafa akan wato hufi an yalbasahu ala taharatin shine mukallafi ya saka shi yana tare da tsalki na shari'a wato yana cikin tsalki na shari'a cikakken tsalki falayam sahu alaihi mukallafi ba zai shafa a kansa ba izalabi sahu wa huwa muhudisun a lokacin da ya saka hufi kuma yana mai ainihin hadasi wato sai an samu cikakken tsalki mutum na da janaba ya yi wanka a to nan yake da damar in ya saka huffi to a nan ne yan arolla ta kama shi nan gaba idan ya zo ba sai ya cire huffi din ba don ya wanke kawahu kawai zai shafa a kansa ne wannan sharaɗi ne shi yasa kamar yadda za a yi bayani nan gaba ko da kana tare da shi janaba ta same ka to sai aka ce sai ka cire eh sai ka cire shi amma abin da ya shafi fitsari ko bauli a kashi to wannan ba sai an cire ba eh ba sai an cire ba amma abin da ya shafi janaba to wajibi ne a cire so sai ce wa yishtaradu ai sharɗanta fi hazihi tahara game da wannan tahara ɗin da ake magana an takuna ma'iyatan shine sharaɗi na bakwai an takuna ma'iyatan wannan tahara ɗin ta zamo ta ruwa ba ta turɗaya ba falauta yammama da ya yi taimama sun malabi sahu sannan sai saka huffi ɗin lam yamsah alaihi to ba zai shafa a kansa ba eh idan taimama yayi kenan dole sai in ya zamo tsarkin da yayi na ruwa ne ba ba na turɗaya ba to sane yake da damar cewa idan wato alwala ta kama shi to yake da rukusan cewa ya shafa kawai akan hufi ba sai ya cire shi ba amma da taimama ya yi ba zai shafa a kai ba saboda ita taimama ya gabata a baya cewa tsalki ne na turɗa sai cewa an ta kuna kamilatan shine sharaɗi na takwas kuma dole ne tsalkin nan ya zamo wato kammalallen tsalki eh mana sai da ya kammala alwallarsa gaba ɗaya to sannan sai ya saka hufi ɗin to a wannan lokaci ne idan alwallah ta kama shi to yake da daman ya yi shafa a kansa falau ga sala'ihi da rijilaihi da zai wanke ɗayan ƙafarsa misali da ya zo alwallah yana son in yayi alwallah ya saka kufi to da ya zo wankin kafafu bayan ya wanke ɗayan kafan wa adkhala hafil kufi sai ya saka ta a cikin kufi qabla gaslil ukhra kamin ya wanke ta hagun wa hau zalika ko abin da ya kama da wannan eh ko abin da ya kama da wannan to anan gaga lokacin da ya wanke kafarsa daya bai wanke daya ba gaga tsarki bai zama kammalalle ba to saka mata huffi wannan ba zai bashi dama daga baya ya shafa a kansa ba so da haka zai bari sai ya kammala alwallarsa gaba daya duk abin da ake bukata ya wanke ya wanke sannan shi ne sai ya saka wannan huffi din to in ya saka shi nan ne yake da daman nan gaba in ya zo alwala janaba ba ta kama sa ba to nan ne zai shafa a kansa wannan shi ne sharaɗin shafa a kai eh dole tsarkin nan ya zamo kammalalle ba mai naƙasu ba eh ko kuma misali ya kila da ya zo ya manta tartibi ya fara wanke kafafu bisa babin mantuwa sai ya saka kofi ɗin daga baya sai zo ya wanke hannunsa da fuskarsa da sauransu a to shi ma kaga tsalki bai zamo kammalalle ba to shi ma a nan ko da ya wanke kafafun tun da babu cikakkiyar alwala to bai da damar da zai ce nan gaba ya shafa a kanta saboda tsalki ne wanda yake yana da naƙasu to shi ne layin sahu alaihi ba zai shafa a kan shi hufi ɗin ba asabi'u wanda shi ne zai zama madadin na tara waɗancan duka ya kinsa su cikin na shida ne a cewa tsarkin ya zamo na ruwa kuma ya zamo cikakke to ya kinsa su cikin na shida yake cewa ya saka shi yana kan ɗahara Allah ya kuna asiyan belufsihi kada ya zamo mai saɓon Allah da saka huffi ɗin ma'ana shari'a ba ta yadda ya sa shi ba lokacin da ya sa shi kalmuhurimi amma wanda yake harama da aikin haji kaga ai ba zai sa hufi a ko takalma da za su rufe masa kafafu ba gaba daya a hana wannan imma lalura ta sa sai ya sa takalmi to sai ya nemi budaddi haka waɗanda ba ba za su rufe masa kafafu gaba ɗaya ba sai ya sa saboda zafin rana ko duwatsu ko ƙaya da makamantansu haka shi ma kuffi idan kana harama da aikin hajji ba za ka sau in kuma kassa lalura alwallah ta kama ka to ba za ka yi shafa a kansa ba saboda shari'a dama ta haramta ma kasa eh amma fa gairil mutarri lilusihi banda wanda ya shiga cikin tsananin bukata game da sashi bai da wani zai yi bai iya tafiya kila yana da rauni a kafa ko kuma ƙasa tana da zafi sosai kuma bai samu wani kofi ba bai samu kila takalman da zai sa waɗanda abu ɗaɗɗi ba kamar silifas ko makamantansu ya zan bai da abin da zai sa dole sai kofi ɗin wannan tun da lalura ta an masa uzuri ko da yana aikin haji zai iya shafa a kansa musamman ƙasar hijaz ƙasa ce ga duwatsu kuma wasu lokuta ana yawan zafi sosai aw bi safarihi adafi ne Allah ya kuna asiya haka kada ya zama mai sabon Allah bi safarihi da tafiyarsa eh tafiya yayi amma kuma shari'a ta haramta mai wannan tafiya din shine yace kal'aqi kama wanda ya cutar da iyaye ne ya gudu ya zalunce su ya ci amana su sai ya bar gari ya yi gudun hijira to shi ko da akwai huffi tare da shi to ba zai yi shafa a kansa ba saboda wannan tafiya haramtacciyar tafiya ce wal abiki ko bawa wanda ya gudu daga mai gidansa eh ya gudu daga mai gidansa saboda bai son yana yi ma mai gidan hidima ko kuma bai son a ce yana ƙarƙashinsa shi ma ya gudu ta wannan gudun nasa haramun ne shari'a in ma cutar da shi yake yi yana ɗora masa wahalar da tafi ƙarfinsa to zai kai shi kotu ne ba cewa zai iya gudu ba sai kai shi wurin alƙali alƙali ya duba idan hidimar da yake ɗora masa tafi ƙarfinsa sai alkali ya yi masa gargaɗi ya gyara a ba cewa zai yi aibare ya gudu ya bar gari ba to abin da yasa suke ambata saboda su a wurinsu kamar yadda mun yi wannan bayani saka kofi ruhsa ne a wurinsu ita kuma ruhsa ba ta samuwa sai ga wanda yake cikin lalura sannan ba ta samuwa ga mai sabon Allah tana samuwa ne ga mai da'a ana yin ruksa ne ga almuti'u wanda yake da'a to su kuma waɗanda da suke tafiyar tasu shari'a ta haramta ta to shi yasa wannan ruksa din ba za ta abin nan din su a mun ɗauki ƙaulin malamai da suke cewa saka hufi sunna ne kamar yadda muka yi bayani kuma shine zance mafi ƙarfi waɗannan duka za su iya shafa a kai su ma don sun kalli wannan wato hukuncin ne ta waccan fuska cewa ya saka shi ɗin ruksa ne to ruksa kuma ba ta shafuwar wanda yake mai sabon Allah ko kuma wanda baya cikin lalura mabukaci amma in an ce sunna ne to da wanda yake tafiyarsa ta sabon Allah ce da wanda ma ba haka ba in banda shi mai aikin haji da yake shi nassi ne ƙarare ce karyasa yauwa to shi akwai nassi a kai amma shi wanda tafiyarsa ta saɓon Allah ce to kaga ba wani nassi da ya ce ai ba zai sa kofi ba ko kuma in ya sa ba zai shafa a kai ba kawai sun kalli abin ne saboda ruksa ne ta kuma ruksa ba ta da alaƙa da mai saɓon Allah to zance mafi inganci saka hufi ba wai zallan ruhusa ɗaya ba ne a sunna ne saboda annabi ya yi akwai hadisai hadisai ma sun yi tawaturi a kai a tawaturul ma'anawi ta fuskar aikace annabi ya saka kuma ya yi shafa a kai sannan ga hadisansa nan kuma da aka ta ake ta ruwaitowa to shine ya ce falayam sahu wahidun min huma su biyun nan ba wanda zai shafa akan hufi daga cikinsu eh ba wanda zai shafa akan hufi asamin wanda shine na goma amma a tsarin sa shine na takwas Allah ya kuna mutarafihan bilusihi kuma kada ya zamo mai jiji da kai ko ni'imtuwa ko jin daɗi da saka hufi ɗin mana shi ya sashi ne ko don ado da ƙawa ko don jiji da kai da sauransu ba ya sa ne a matsayin cewa shari'a ta mai rukusa ba ko lalura ko bukata ba wai bukata ce ta sa ya sa ba kawai ya sa in ma dai don kwalliya ado ko kuma a'a ya sa don ya birge duk ya shiga cikin mutaraffihan ai mutana'iman bi lufsihi wa minhu al'ujubu eh daga cikin at-taraffu akwai al'ujubu a ciki shine jiji da kai don ya dinga takama cewa ya saka wani abu wanda ba kowa adda shi ba to ba zai shafa a kansa ba eh ko kuma ya saka shi ne don yayi kwalliya yayi ado duk ya shiga cikin at-taraffu to shi ma ba zai shafa mai a kansa ba domin kaga shi babu wata bukata a shar'ance da ta saye sashi to su kuma sun ce tun da ruksa ne a gane to sai in da bukata ko kuma in yayi niyyar koyi da manzan Allah in yayi koyi da niyyar manzan Allah zai iya shafa a kai yawwa an gane saboda nan kaga akwai garot akwai manufa wadda take ta shari'a ko kuma wannan asharnubi eh ya ce idan a garin nasu al'adar suke dan mafi yawan mutane galibin nasu inda yake rayuwa kowa na sawa shi ma sai yasa shi ma zai shafa a kai a gane saboda a ka'ida in kana rayuwa cikin al'umma to ba a son ka bambanta da su ta fuskar suturanka da wasu al'amurra naka yawwa tunda kana rayuwa cikin mutane mafi yawa suna sa hufi to kai ma ka sa karka sa wani abu wanda za ka zama special an gane yawwa shari'a tana kyamatar haka yawwa to idan ya sa dai saboda al'adar gari ana sa shi ma suka ce zai shafa a kai amma dai in ya sa don jiji da kai da takama ko don kawai gayu eh to wannan ba zai shafa a kai ba saboda nan babu wata maslaha shari'iyya da ta saye sashi saboda haka ba zai shafa a kai ba to shine bilufsihi faman labasahu li naumin haka shi ma wanda ya saka huffi don ya huta ya yi bacci kila ana yana kila ana sanyi yana son ya rufe kafafunsa to zai kwanta sai sai saka kufi shi ba ba zai shafa a kansa ba saboda ba ya sa shi bane don ibada yawwa ko kuma sauro ake bai son sauro ya cicije mai kafafu sai ya saka kufi to in ya tashi zuwa sallah asuba dole sai ya cire shi ya wanke kafafu ba zai shafa a kansa ba saboda ya sa shi ne don ya kare kansa ba don addini ba kuma ba don rukhsar da aka yi masa ba a'a saboda wata wiƙaya shine ya kare kansa daga cizon sauro to ba zai shafa a kai ba shine ya ce auna hawihi ko kuma abin da wato ya yi kama da wato bacci e ko da ba baccin zai yi ba yawwa misali kila ya sa shi ne don kada kwari su ciccije mai kafafu ko kuma ana sanyi a eriyan da yake rayuwa an gane to siyasa don ya rufe kafafu ne saboda ya kare kai ne daga wannan sanyin kila zai je kasuwa zai je wurin aiki to wannan duk ba zai shafa a kansa ba an gane yawwa saboda yanzu ya sa ne don maslahar kansa ba don ruksar da aka yi masa ba kenan yanzu inda babu wannan illa zai sa to kaga ba zai shafa a kai ba tunda inda babu sanyin babu wannan kwarin da za su cicije mai kafafu kaga ba zai sha ba ba zai sa shi ba ita kuma shari'a ba ta yi rangwame ba ne don waɗannan abubuwa ina ba ta rangane to sai dai ya haƙura in ya zo arwallah ya cire ya wanke kafafunsa ya sake mai da abunsa shine la yamsahu alaihi ba zai shafa a kansa ba tambihun faɗakarwa cikin abin da ya gabata izajtama'at hazihi shurutu waɗannan sharuɗa da aka ambata guda goma tafsilan takwas jumlatan in suka haɗu to jazal mashu shafa ya halatta yanayin ba su haɗu ba mi ya halatta ba da waɗancan sharuɗa guda biyar da suke da alaƙa da zatin shi hufi da kuma biyar waɗanda suke da alaƙa da shi almukallaf to sai sun haɗu guda goma sannan ya halatta a yi mi a yi shafa a kan hufi in ɗaya an ka samu an samu tara ba na goma ba zai shafa a kai ba dole sai ya yi sai ya cire shi to yana da kyau a kula da wannan sai ce wala ya tawakkatu bi waqatin a wata nuska wala yu tawakkatu bi dhammil ya'i an karanta shi bi dhammil ya shine ba za a iyakance shi saka hufi da lokaci ba ta yadda za a ce bayan awa kaza ko kwana kaza wajibi ne ka cire ko da dalilin da zai sa a cire hufi bai same ka ba na janaba ko wanka inda an samu janaba akan yi wanka eh don wurin wanka ba a shafa akan hufi wannan ya taƙaita ne iya alwala an fahimci wannan inda yi wanka ne na ibada to ba a shafa akan hufi nan wajibi ne a cire su to shine ba za a iyakance adadin awoyi ko kwanaki da za a ce in an kai wannan awan ko kwanakin wajibi ne ya cire kufin ba sai dai in an samu dalilin cire shi wanda janaba na ciki da sauran abin da zai ambata ina batar an gane in kuma an karanta wala ya tawaqqafu bi fathliya wancan almabniyu lil majhul wannan kuma almabniyu lil ma'lubi eh ma'ana shi huffin karan kansa to baya takaituwa da wani lokaci bi wakatin da wani lokaci da zai iyakance a ce iya awa kaza ko kwanaki kaza zaka cire huffin ko da ba a samu dalilin cire shi ba to wannan shine al-mashhuru fil mazhab jumhurul ulama na malikiya sun tafi akan wannan abubci wannan yawwa akwai wani kauli kuma hawa yau a mazhaba wanda an nakalto shi daga ashhabu ɗaya daga cikin ɗaliban al'imamu malik shi ya ce a'a huffi yana da lokaci ko da babu dalilin da ya faru na cire shi din shar'an to in aka kai wannan lokacin wajibi ne a cire a wanke kafafu sannan in kana da ra'ayi bayan kayi alwala kamila ka sake saka abinka kuma wannan shine dukkanin jumhurul ulama sun daga al'imamu abu hanifa al'imamu shafi'i al'imamu ahmad duk abin da suka tafi a kai ke al'imam malik a wannan ɗayan ƙaulin wancan na farkon shi kaɗai da ya saba amma dukkaninsu limaman nan guda uku sun ce a saka kofi yana da lokaci in mazauni gida ne yawmin walaila yini da dare in matafi ne kuma kwana uku da daruruwansu sun kafa hujja da hadisin aliyu ibn abi talibin radiyallahu anhu wanda al'imamun muslim ya ruwaita an gane wanda a ciki akwai ambaton cewa wato lokacin cire huffi ga mazauni gida shine yawmin walaila ga matafi kuma kwana uku da daruruwansu na fatar an gane sun kafa hujja da wannan kuma ra'ayinsu shine ra'ayi mai ƙarfi duk da zancen a mazhaba ba shine almashhuru ba wannan da mala ya kawo shine almashhur amma kaulun ne da'ifun an gane yawwa kusan shi ashabu to kaga a nan ra'ayinsa ya fi dacewa da dalili da kuma sauran jumhurul ulama da sauran mazahib ɗin da muka muka ambata wanda su alfakihani a sharhin da yayi wa risala ya ambaci wannan su almanufi da littafin taqiqul mabani su ibnu naji shi ba yana da sharhi akan ar-risala haka alfishi shi ba a littafinsa alminahu alwafiya shi ma sharhi ne da yayi wa al'izziya san mujalladai guda hudu haka to duk sun kawo wannan eh to amma wannan da shi mala ya kawo shi zaka yi ta gani a cikin littattafai ƙanana haka da ma manya eh to amma dai zance yana da rauni tunda an samu nassi daga manzon Allah tabbatacce kuma ya ƙayyade lokaci to dole tafi akai saboda haka in ka huffi kana zaune gida to yini da dare an gane awa 24 zaka cire shi ko da jaraba ba ta same ka ba in ka cire shi in awoyin suka cika to ka cire sai ka yi alwala cikakkiya kana da ra'ayi sai ka sake sakawa haka in ka yi tafiya ne shi kuma kwana uku da daruruwarsu to wannan shi ne abin da yake abin dogara wala yalzamuhu naz'uhu eh to zai karfafa magana sani da ya faɗa baya lizimtarsa naz'uhu cire huffin nan tun da can ya ce ba lokaci su daga cikin dalilansu alwala inda ba wani abu ya faru da zai walwale ta ba ko kwana nawa ta ko awa nawa ta tana na alwalarta da za ka iya sati ko wata ɗaya eh wani abu da ke walwale alwallah bai walwale ta ba tana nan kuma za ka yi ta sallolinka suka ce to ai shi ma shafa akan huffi wani yanki ne juzu'un ne min alwudu ai shi ma kama alwallah ne in har ba a samu wani abu da zai wajabta a cire shi ba to don me da za a ce a cire sai ka ce to wannan ijtihadi ne kun kai Allah ya saka muku da alkhairi amma akwai nassi kuma lajtihada ma'an nassi da ba nassi za a karbi wannan ijtihadi naku tunda ku malamai ne kun kai matakin ku ijtihadi ko ba haka ba to amma sharaɗin ijtihadi ga mai ijtihadi ya zan ba nassi a matsala in akwai nassi to ko ya ijtihadi za a bar mai kayansa eh saboda ba shi ake bi ba eh sahibu shari'a ake bi shine sallallahu alaihi to shi kuma ya nassanta karara eh cewa gashi gashi ga yadda abu yake to saboda haka zancen ku ba karɓaɓɓe ba ne sai ce illa an ta hasula lahu janabatun sai dai in janaba ta same shi abinda muka faɗa a ɗazu au ya hasula fihi harkun kabirun ko kuma janaba bata same shi ba amma kuma shi kufi ɗin ya samu wata huduwa ya kece wanda wannan yagiwar kuma tana da girma sosai shine asharnubi ya ce malamai sun kaddara ta da wato sulusin kafa ko kuma sulusin huffin ɗaya bisa uku ɗinsa ya zan ya yagi an gane? to wannan dole a cire eh amma in yagewar ba ta kai sulusinsa ba one over three to an masa afuwa kila ya kusuwa ce ya karama haka ba ta kai sulus abin da ya cire bai kai ɗaya bisa uku abin da annan ba to an masa uzuri amma in ya kai sulusi to sai ya yi mi sai ya cire shi ko saboda ya zama harkun kabiru ko yanin kaga rubu'insa sulusinsa humusinsa duk wannan kaga ba ba harkun ba ne kabiru sagirun ne au yanzu a ƙadamahu ba ƙadamuhu ba ƙadama maf'ulun bihi ne au yanzu a ƙadama hu ko kuma ya cire ƙafarsa yana saye da kuffinsa kawai sai wani dalili ko da mantuwa ko da gangan ya cire ha? da shi ma yanzu ya zan wajibi in ya zo alwallah ya cire gaba ɗai shi kuffi ya ansa shi to ba a cire shi in dai ana so a ci gaba da shafa a kansa in kuma aka cire ko da kafa ɗaya ne ko rabinta shi kenan waccan doka da wancan rangwame da aka yi ya roshi ya ruguje yau sai ka sake cire shi gaba ɗai ka yi alwallah cikakkiya sannan sai ka sake sakawa au a kasara ha ko kuma ya zan mafi yawan kafa ɗin ya cire ma'ana ya cire mafi yawan kafarsa daga huffin ila saƙi huffihi zuwa ga saman huffinsa can sama wanda yake rufe idanun sawu har zuwa ƙwabro to in ya zan daga nan duk ya bayyana ga fili to shi ma zai cire shi wa sifatul mashi siffar yadda ake shafa almustahabba wadda an kaso kenan ba wajiba ba eh mana haka aka fi da aka fi so ai shafa a kanta fil mazhab eh kenan akwai wato almashul wajibu wanda dole a kansa zaka yi to wannan da zai ambata sifa ce kammalalla shine an yada asabi'a yadihil yumna eh shine ya dora wato yatsun hannunsa na dama tafin hannunsa kenan na dama ala atrafi asabi'i rijlihi akan gefen yatsun kafarsa kafarsa ta dama min zahir qadamihil yumna a saman kafarsa ta dama an gani can kan yatsun sai ya sai ya dora hannunsa daga nan tun da dama in zai yi alwala mun karanta cewa daga nan zai fara kowace gaba a alwala ko a wanka to an so a fara da farkon wannan gaba din ba ta ba musabbi ne to farkon kafa shine daga kan yatsu to in ya dora hannunsa na dama kanta wa ya ba'a yadahu liyusra shi kuma hannunsa na hagu ya dora shi min tahti atrafi asabi'ihi min batin khuffihi shi kuma ya dora shi wato cikin yatsunsa na kafa eh daga can kasan khuffi kenan inda yake takawa an gane nan kenan ya dora wancan sama wannan kuma na kasa sai ce wayumirra ba wayumirru ba wayumirrahuma ya dinga shuɗar da hannayen nasa ilal ka'abai ne har zuwa idanun sawu wanda ko wajen wanke su alwala kaga abin da zai yake to haka shi ma shafa akan huffi shi ma sai aka bar shi akan siffar yadda ake wanke su alwala ba a canza ba wayaf ala ko wayaf alu sai zamo isti'inafi wayaf alu bil yusra kazalika to yadda yayi abinda aka ambata ga kafan dama ita ma ta hagumi sai yayi ta ko ya dora tafin hannunsa na dama tun daga kan yatsun kafarsa na hagu ko hannunsa na hagu shi kuma ya dora shi can ƙasa an gane sai ya dinga shafa yana jayewa yana jayewa har ya kawo zuwa idanun sawu to wannan ita ce siffa al-mustahabba a mazhaba eh al-masul wajibu shi kuma shine kawai ya shafi sama ya kyale kasar an gane eh iya kawai sama zai shafa ba sai ya shafi kasa ba to shi wannan wajibi ne akwai al-masu ghairul mujzi akwai shafan da shi kuma baya isarwa shi ne ya shafi ƙasan ba tare da sama ba to wannan shafansa bai ba an fahimci wannan yauwa amma in ya shafa sama ya shafa ƙasa ya yi mi ya yi abin da yake mustahabbi in kuma ya shafa sama kaɗai to ya yi abin da yake wajibi in kuma ya shafa can ƙasa bai shafa sama ba to ya yi abin da ba zai isan masa ba to wannan shi ne abin da yake magana a sifatul mashi al-mustahabba kazalika ala ahadil qaulaini to wannan magana da na faɗa ɗayan maganganu ne guda biyu eh kuma dukkansu sun shahara a mazhaba bal ma ɗayan da bai ambata ba ma ya ma ya zama mashhuri ko kuma kama a ce da ya fi ƙarfi dukkansu mashhurai ne an gane shi ɗayan ƙaulin suka ce a idan ya shafi kafan dama kamar yadda aka faɗa ya ɗora hannunsa na dama saman kafar tasa akan huffi ya ɗora na hagu ƙasa sai ya shafa ko to in ya zo ga ta hagu ita kuma hannun nan na dama da ya ɗora can sama to sai ya ɗora shi ƙasan kafarsa ta hagu na hagun shi kuma sai ya ɗora shi sama an gane yawwa kaga can kafar dama an dora mata hannun dama sama kafar hagu an dora mata hannun hagu a sama e, to shi ne ɗayan ƙaunin akwai shi shi ma a mazahaba e, wanda in kun karanta risala ma shi an ka ambata hmm? ko ba karanta ta ba amma ba a rike ba ko shi ibn abi zaidin ya abin nan dole karatu sai muna kiyaye abubuwa eh wajibi ne to kaga shi ibn abi zaidin shi ya kawo saboda ya fi karfi a mazhaba wanga da malam ya kawo to bai kai wancan karfi ba bai kai bai kai wancan karfi ba to zance na uku shine kawai yayi shafa akan sama eh wanda an ruwaito haka ga ibn al-qasim abdurrahman ibn al-qasim duk da shi yana cewa in ya shafa sama banda ƙasa to in ya yi sallah in lokacin ta bai wuce bai sake sallah in lokacin ta bai wuce ba kaga in ya wuce shi kenan eh kaga kenan yanzu shafan shi ya nuni kan cewa ƙasa ɗin ba dole ba ne shi malam sahanun ya ce a'a ko da lokaci bai wuce ba ma ba zai sake ba saboda galibi duka ruwayoyin da aka ruwaito cewa ana shafa akan kasan hufi suna da rauni ba su tabbata ba an gane musamman ga asar na aliyu ibn abi talibin yake cewa laukana dinu bin ra'ayi lakana mashul hufi lakana asfalul hufi a'ala menene aula min asfalihi min a'lahu afwan law kana ad-din bir ra'yi lakana asfalul khuffi aula bil mass min a'lahu inda addini da ra'ayi ake yin sa to da ai an ce a kula da shafan hufi a ƙasa sama da ƙasa da ƙasan ya fi cancanta a ce a shafa su kaga maganar tasa yana nuni cewa ba a shafa a ƙasa sai dai a sama a sama ake shafa to ire-irensu suna nan ingantattu da suke nuni kan cewa iya abin da aka nakalto daga annabi wanda ya tabbata sama ake shafa ƙasan bai inganta ba an gane? to shi yasa shi kansa abdurrahman ibn al-qasim da ɗalibi ne na al'imamu malik da sahanun shi kuma ɗalibin abdurrahman ɗin ne to suka nuni cewa ko da mutum ya yi haka ɗin ya shafa sama banda ƙasa in ya je sallah to sallar da ta yi duka an gamu kan cewa ta yi illa shi ibn al-qasim yana ganin musahabi ne in akwai lokaci ya sake shi kuma almajirinsa ya ce a ba ma musahabi ba ne kawai sallan ta yi tun da dama shafa a ƙasa ɗin akwai maganganu a kansa to abin da ya fi shine a shafa iya sama shine saboda dukkanin ruwayoyin da suke kawowa ba su tabbata ba malamai eh sun yi suka akwai akwai ibnu abdulbar a littafinsa a listizkaru sharhul muwatta da littafinsa a tamhidu duk ya yi wannan bayanai shi ma ya tattauna akan waɗannan ruwayoyin duka gaba ɗaya da waɗanda suka ce a shafa sama da ƙasa da waɗanda suka ce a shafa iya sama kawai to shi ma ya tabbatar da cewa abin da ya tabbata daga magabata wato shine shafa akan sama banda ƙasa to bayani akan hufi ya ƙare sai babu alhaidi ko fasulun alhaidu wani darasin insha Allah sai a tashi a kansa binda muka faɗa ya zama daidai Allah ya amsa muna sakure kuma Allah shi yafi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah